نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar zaki a cikin garin Kano a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau 8 ga watan Rabiul Awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1441 wanda kuma yake daidai da shida ga watan 11 shekarar miladiya ta 2019 a wani majalisi da muke a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabilu sayyib wa rafi'ul kalimat tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam شيخ الإسلام أبو عبد الله شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين الدلس من الأليل الثلاثين دبيو أتشكين وانا للتافي وانكما منا نن أفسلينا ثلاثين دبيو wanda yake magana akan abinda mai azumi yake fada lokacin da kuma lokacin bude bakinsa ya kawo mana hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu wanda a ciki ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce thalathatu la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yufdir wal imamu al-adil wa da'watu al-mazlum mutane uku ba a mayar da addu'ar su wato Allah yana karba musu addu'ar su mai azumi har yayi bude baki da shugaba adali da kuma addu'ar wanda aka zalinta hadisi ne wanda yake yana da shawahid wato tabbatacce da shawahidinsa ya ce wa rawabnu ma ja an ibn abi mulaikata an abdullahi ibn amrin سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن, إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد وقال ابن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ابن ماجة يا رويت حديثي لقى ابن أبي مليكة شيكما لقى عبد الله بن عمرو بن آس الله يردد السوشي لما يفنسه abdullahi dan amur ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa inna lissa'imi inda fitrihi da'awatan ma turaddu lalle mai azumi yana da addu'ar da ba a mayar da ita lokacin buɗe bakinsa ko yayin buɗe bakinsa wa qala ibn abi mulaikata sami'tu abdullahi ibn amr ibn abi mulaika yace naji abdullahi dan amr radiyallahu ta'ala anhuma Allah yarda da shi si da mahaifinsa idza aftara yaqulu in yayi bude baki yana cewa Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay'in an taghfira li ya Allah ina roƙonka da rahamarka wacce ta yalwaci komai da ka gafarta min wani hadisi kamar yadda ya faɗa ibnu maja ya ruwaito shi bayan ibnu maja at-tabarani ya ruwaito shi a kitabud du'a hakanan al-baihaqi ya ruwaito shi a littafin sa shu'abul iman da kuma littafin sa fadailul awqat da wasu marwaita da dama su ruwaito wani hadisi a hadisi ne wanda aka samu a cikin sanadin sa akwai wanda ake kira ishaq ibnu ubaidillah ibnu abil muhajir al-madani ko kuma a dimashki an yi saɓani dangane da tantance sunansa a wasu nuskokin ma ibn abdullah to ala'ayi halin shi wannan ishaq ibn ubaidillah majhul ne malaman hadisi ba su san shi ba duk da cewa ibn hibban ya kawo shi a cikin littafinsa a amma ba a san shi ba sauraka malamai suka raunar isnadin hadisi sai dai kuma kamar yadda muka sani muka ji akwai hanyoyi da yawa ko kuma hadisi da dama da suka zo da ma'anar wannan hadisi na cewa da hadisi yana da addu'ar karɓa a ɗaki wanda hadisin ana su wanda yana cikin asirar kubra da littafin al-muhtara na abiya al-maqdisi ثلاث دعوات لا ترد دعوة دعوة الوالد ودعوة السائل ودعوة المسافر addu'ar mutane uku ko addu'o'i uku ba a mayar da su wato ana karɓar su addu'ar mahaifi da kuma addu'ar mai azumi da addu'ar matafi to wannan duka za su ƙarfafi matanin wannan hadisi wato mai azumi yana da addu'ar da Allah subhanahu wata'ala yake karɓa wannan kuma wata falala ce ta ubangiji ga wannan al'umma da su malamai suke cewa kamar alhakimu tirmidhi a cikin littafin sanawadirul usul yake cewa wani abu ne da Allah yake banci wannan al'umma da shi da al'ummomin da suka gabata annabawa su suke da irin wannan falalar a ce ku roƙa in ansa zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zanto al'ummar sama ta samu wannan tagomashin wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ce ku roke ni in an samu ku ada annabawa kawai ake ake faɗa mu haka ce ku roka in an sa amma zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wani al'umma ita ma ta dosani wani abu na falalarsa su ma aka ce da su ud'uni astajib lakum ku roƙe ni in an samu ku sai Allah subhanahu wata'ala bai sanya shamaki tsakanin addu'o'in bayansa ba da amsa musu da shi karan kansa ba shamaki kai tsaye wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun haka ubangiji subhanahu wata'ala kai tsaye bude kofofinsa ga dukkan wani wanda yake da addu'a cikin wani al'umma Allah ce ku roƙe ni in an samu ku sauraka babu wani shamaki sai shamakin da mutum da mutum zai sa shi da kansa mutum zai iya sawa shamaki tsakanin zuciyarsa da ubangiji saboda haka sai addu'ar yanzu in ta fita sai ta samu an sa toolgate toolgate babu iyaka kuma ba shiga ba fita an rufe mata duk bodojinta saboda haka ba inda za a shigo ba inda za a fita mutum shi yake sa wa kansa wannan amma ba Allah ba Allah shi ya buɗe ƙofa amma idan mutum da bin sha'awa-sha'awansa da bin son zuciyarsa da kwashe-kwashensa na duniya ya rufe waɗannan ƙofofi to shi wa kansa shi yasa Allah ce falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun suna so su gane hanyar da ake bi a samu wannan tagomashin to su ansa kirana su imani da ni su an samu nawa kiran sauraka yayin da bawa ya sa abu ya rufe zuciyarsa da saban Allah ya rufe zuciyarsa da san zuciya abubuwa na kyalekyalen duniya to wannan shi yake hana addu'arsa ta je ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam ce id'u Allah wa antum muqinun bil ijaba wa'lamu anna Allah la la yastajibu min kulli qalbin ghafilin lahi ku roƙi Allah kuna masu sakankan cewa zai an samu ku ku sani Allah baya karɓar addu'ar da ta fito daga kowace zuciya ga falalliya rabkananniya wacce ta shagala sauraka in zuciya ta lullube ta da saban Allah da san zuciya da rashin gaskiya to sai zan addu'a ba ta zuwa ko'ina zaka kaga wannan shamaki ne mutum ya sa kansa amma shi ubangiji bai sa maka shamaki ba to haka nan da yace mai azumi ana karba addu'arsa wanda ana nufin jinsin mai azumi ba ana nufin kowane ɗaya mai azumi ba da yawa mai azumi zai yi azumin amma ba shi da wani abu azumin sa sai yunwa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar nabi ya ce akan samu wanda yake azumi ba shi da komai a azuminsa sai yunwar da ya ci sai yunwar da ya sha ta ce rabansa haka nan mai tsayuwar dare akan samu wanda zai tashi ya ta sallalin dare ba shi da komai sai cika dare kawai da rashin bacci amma ba lada mallam da qawla zura wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu annabi yace duk wanda bai bar ƙarya ba bai bar aiki da ƙarya ba to Allah baya buƙatar ya bar cin sa da shan sa saboda ba duk wani wanda yake azumi yake ansa sunan mai azumi a gurin Allah ba don haka da aka ce as-sa'im ana nufin azumi na gaski na gaskiya to wannan yana da addu'a inda fitrihi hadisin da ya gabata yana nuna mana cewa ba wai sai ya zo bude baki ba da zarar ya zan yana yin wannan azumi ya dau wannan azumi to yana da wannan damar har zuwa lokacin da zai sha ruwa kamar yadda muka ce lafazin hadisin yadda yake as-sa'imu hatta yuftir ba hina yuftir ba hatta yuftir da mai azumi har lokacin da zai bude baki to kuma ya zo bude baki annabi ya ce walisa'imi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih mai azumi yana da farin ciki biyu farin cikinsa in ya zo bude baki da farin cikin haduwarsa da ubangijinsa ibnu abi mulaika shine abdullahi ibnu abi mulaika yace naji abdullahi dan amr radiyallahu ta'ala anhu idza afṭara yaqulu in yayi bude baki yana cewa allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at wasi'at kulli shay'in an taghfira li ya allah ina roƙonka da rahamarka wacce ta yalwaci komai ka gafarta mu wannan idan ya inganta zuwa ga abdullahi dan amr ba zai wuce yin addu'a ga wanda yake azumi ba yana ƙarƙashin damar da aka ba wa kowane mai azumi ya yi addu'a in yana azumi sawa'un farkon azuminsa ko ƙarshen azuminsa wannan ba wata addu'a ce ta musamman ta buɗe baki ba kada fahimci haka in ya inganta amma kamar da muka ce a salsalar akwai magana to ko da ya inganta ba zai wuce damar da aka ba wa mai addu'a ba mai azumi bai addu'a haka ba dole ana nufin wannan ita ce sunna ba shi dai ya roki Allah gafara yayi tawassuli da rahmar Allah subhanahu wataala wacce ta yarwaci komai da Allah sifanta kansa da haka wa rahmati wasi'at kulli shay rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilma rahmar Allah ta yarwaci ko ina ta yarwaci kowa ta yarwaci komai yayi tawassuli da wannan sifa ta ubangiji ya roki gafarar Allah haka kai ma idan kana da wannan bukatar babu kuma cikinmu wanda ba shi da ita ba cikinmu wanda ba shi da bukatar son samun gafarar Allah kana da wannan bukata kai ma ka yi tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa da kyawawan ayyukanka da azumin da kai dan Allah ka yi tawassuli da shi ka nemi gafarar Ubangiji azza wajal don haka bai wuce damar da aka bashi ce ya sa yayi wannan addu'a ba kai ba kuma da sauran dukkan wani musulmi da zai yi azumi yana da wannan damar wa yuzkaru anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana idza afṭara qala allahumma laka sumtu wa ala rizqika afṭartu kuma ana ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa idan yayi bude baki yakan ce Allahumma laka sumtu ya Allah gare ka nayi azumi gare ka kadai nayi azumi wa ala rizqika aftartu kuma a bisa wato a bisa arzikin ka ne zan nayi bude baki a wani hadisi Imam tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Mu'jam al-Awsat da kuma littafin sa Al-Mu'jam as-Saghir da kuma littafin sa Ad-Du'a hadisin Anas ne Ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu amma bai tabbata ba a cikin sanadinsa akwai Dawud ibn Zabarqan Dawud ibn Zabarqan kuma malamai sun soke shi sosai saboda hadisin sa da'ifun jiddan ne saboda wannan ruwayar ko wannan hadisin mai rauni ne sosai da gaske yawa wasu sun haddace shi Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu ko wa ala rizqika aftartu amma lafazin sa mai rauni ne sosai malamai duk da yawa sun raunana shi ibn ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad ya kawo shi yace wala yathbut shi da kansa ibn ibn al-qayyim amma bai tabbata ba wato bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba haythami ibn hajar duk sun raunana wani hadisi hadisi ne mai rauni sosai to min wajhin akhar ta wata fuska Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim a wata fuskar yace yana cewa Allah gare ka kadai muka yi azumi kuma bisa ga arzikinka muke muka yi bude baki da aka ka karba daga gare mu kuma lalle kai mai ji ne masani wannan hadisin ibnu abbas ne shi kuma addara kwatani ya fitar da shi a cikin sunan da al-tabarani a cikin al-mawjamul kabir da ibnu sunni a cikin amalil yawmi wal laila shi ma kuma sanadinsa mai rauni ne kwarai da gaske mai rauni ne sosai a cikin sanadinsa akwai abdulmalik ibn harun ibn antara wanda malaman hadisi sun karyata shi makaryacin gaske ne sauraka sanadinsa mai rauni ne sosai shi yasa ibn hajar a cikin nata'ijul afkar ya ce wa sanaduhu wahin jiddan sanadinsa mai rauni ne matuka sauraka shi ma bai inganta ba ibn kathir a cikin arshadul faqih ya kawo shi shi ma ya ce sanadinsa bai inganta ba akwai hadisin da ya kamata ibn hajar ya ambata afwan ibn al-qayyim ya ambata wanda shine yafi inganci a wannan babu amma bai ambace shi ba shine hadisin da imam abu dawud ya fitar da imam an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra ko kuma amal al-yawm wal layla da al-baihaqi a cikin as-sunan al-kubra da littafin sa'ad da'awat dukkaninsu sun fitar da shi daga hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa ibtallat al-'uruq wa thabata al-ajru insha Allah wannan shine hadisin da ya inganta sanadinsa hasan ne a cikin salsalarsa akwai al-Husayn ibn Waqid wanda hadisinsa baya wuce martabar Hassan haka shine hadisi Hassan shi yafi inganci akan waɗanda ya kawo na addu'o'in da mai azumi yake yi bayan yayi bude baki to amma bai kashi anan ba haka wannan hadisin shi ya kamata ya zama a farkon hadisai da zai ambata na abin da mai azumi ya kamata ya faɗa waɗanda duk ya ambata ɗin can akwai magana akan salsalarsu akwai magana akan isnadinsu biyu da na ƙarshen su ma sanadinsu mai rauni ne matuƙa da gaske haka wannan shine ingantacce abdullahi dan umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan yayi buɗe baki idan yayi buɗe baki sai ya ce zahaba zama'u ishi ya tafi wabtallatul uruqu jijiyoyi sun jike sun jika jagab وثبت الأجر إن شاء الله وما لا دا يا تبت إن الله يا قدامة آه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا كسن تينا فتروانا إليه بودا باكي كما إن لفظا حديث ينونا كما ما أنر حديث ما هكا تكي نونا idan ya yi buɗe baki ba in zai yi ba wasu da yawa sukan ɗauka kafin a yi buɗe bakin ake faɗa sai ga mutum ya riƙe dabino a hannu ko ya rike kofin ruwa yana zahabar zama uwaftallatu kuma gashi yana jin shirwa ba yana yana kallon kofin sa na ruwa kuma cewa yake ishi ruwa ta tafi ina ta tafi ga ruwa kana so ka sha eh saboda ka sai ka ci ka ci kai tatil sai ka ce zahabar zama to kaga maganar sai ta dace da abin da ake ciki kai ma ka san ba ƙarya kai ba amma kana jin kishi kana cewa isruwa ta tafi da za a kwace ruwan daga hannunka fa rigima za yi da kai ce zahaba zama'u azama shine shiddatul shiddatul abash tsananin ishirwa kishi tsananin kishi zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun fi sabilillah saboda azzama shine shiddatul atash kishi mai tsanani yayin da mutum yayi azumi kafin ya kai kishi zai dame shi malamai suka ce ba a ce zahabal jo'u ba da yaka ce zama ba faɗi yunwa ba ba a ce yunwa ta tafi ba sai ka ce kishi saboda larabawa yankinsu yanki ne mai zafin gaske akwai zafin rana sauraka sukan sha wahalar kishi sama da yadda suke shan wahalar yunwa sauraka akan yabi mutum da karancin wato cin abinci amma ba da karancin shan ruwa ba akan ce baya da sukan yi wa junansu yabo da karancin ci amma ba da karancin sha ba saboda suna da bukatar shan ruwa sosai sauraka kishi ya fi damun mai azumi a sama wancan lokacin fiye da yunwa ban san dai yanzu ba amma dai su a can saboda zafin yanayinsu kishi ya fi damun mutum saboda in ya tafi to wani abu mai wahala ya tafi waftallatul uruqu jijiyoyi sun jika saboda kishi da ya same su suka bushe yayin da ya sha ruwa sai suka dawo suka jike saboda haka abin da yake tare da shi abin da ya samu yanzu karsashi wanda da ya rasa wa thabata al-ajru kuma lada ya tabbata insha Allah in Allah ya ga dama saboda Allah subhanahu wataala ba a masa tilas bawa yakan yi ibada yana mai fatan Allah ya karba yana kuma jin tsoron ibadarsa ta zamba karbabbiya ba saboda haka yana bautawa Allah bainar raja'i wal khawf tsakanin fata da tsoro yana kyakkyawan fatan a karba sannan kuma yana tsoron kada kowane abu ya faru cikin ibadarsa bai sani ba an yi watsi da ita haka tsakankanin wannan yake saboda haka komai karkashin mashi'a yake saboda haka ba zai tilasta wa Allah cewa sai ya karba ba to amma Allah ya yi alkawarin zai karba ga wanda ya yi kyakkyawan aiki Allah subhanahu wata'ala baya tozarta aikin wanda ya kyautata aiki saboda haka sai shi yasa aka ƙara insha Allah insha Allah ko da ya zama na yana da alaka da jumlar ƙarshe wa sabata al-ajru insha Allah ma'ana lada ya tabbata insha Allah saboda haka insha Allah anan don a nuna cewa babu wajibi duk da cewa Allah ya ɗora wa kansa to amma ba mu isa mu wajabta masa ba ba kamar yadda mutazila suke cewa ba dole ne duk wanda ya kyautata Allah ya karba dolen sani babu dole ga akan Allah su a kakira mutazila wajibi ne Allah Allah babu abin da ke zama wajibi sai abin da shi ya wajabta kansa hukunci kataba rabbukum ala nafsihi rahma eh to haka ubangiji yakan rubuta wa kansa ya wajabta wa kansa kamar yadda yake haramta wa kansa ni haramtu zulma ala nafsi amma ba wanda yasa ya wajabta masa ba wanda yasa ya hana shi yace ya haramta wa Allah to su akidar su hankali na iya sa a fahimci abu kaza wajibi ne akan Allah saboda haka su a gurinsu ithabatul muti ithabatul muti da kuma iqabul asi duk wajibi ne akan Allah dole in kai ba in kai daidai Allah ya saka maka dole kuma in kai masa ba daidai bai saka shi yasa su a gurinsu babu shafa'a ba magana a shiga wuta wani yayi shafa'a ko a ce wani ma bai shiga wutar ba yayi laifi ya tafi aljanna su babu wannan al'amarin su kawai ko dai kai daidai kuma in kai dole ne shi ya saka aljanna in kuma baka yi daidai ba dole ya saka wuta mu kuma a gurin mu inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ta in sha'a faman asaba min zalika shay'an in sha'a fa amruhu ila allah in sha'a aqaba wa in sha'a taraka haka annabi afa an haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya faɗi abubuwa ya ce to duk wanda ya yi ɗaya daga cikin waɗannan laifuffukan al'amarinsa yana gurin Allah yana hannun Allah in ya ga dama ya kama shi da laifin nan in ya ga dama kuma ya yafe masa saboda haka mai azumi yakan ce insha Allah saboda ba zai tilasta wa Allah ya karba ba yasa da ce wa thabata al-ajru sai ce insha Allah sai zama na al'ajir ɗin da ya ta'allaku bil bil akhir shine wa thabata al ajru insha Allah ya zama ya ta'allaku muta'alliqun ne bil akhir ko kuma ya zama insha Allah in din bi ma'ana iz iz sai ya zama ya ta'allaku bi jami'i ma sabaq ذهب الذمأ وابتلت العروق وثبت العشر أجر إن أي إذ شاء الله sai zama in yana da alaka da in din tana da alaka da duk abin da ya gabata kishirwa ta tafi cijiyoyi sun jike lada ya tabbata iz sha Allah tunda Allah ya ga damar haka sai zama duk yana da alaka da abin da ya gabata to wannan shine abinda mutumin da ya kai azumi yake sunna ya fada lokacin bude baki wannan cikin sunnonin sunnonin bude baki ba mutum yayi bude baki ya fada amma ita addu'a ta karoki Allah bukatarka wannan tun daga farkon fara azuminka har zuwa har zuwa faduwar rana duk wannan lokaci ne na kai addu'a ubangiji subhanahu wataala ya saurari addu'arka sai alfasulu thalith wa thalathun alfasulu thalith wa thalathun fasali na 33 fi azkar safari game da zikirai na tafiya zikiran tafiya روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين وما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا طبراني يرويت لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشيوى annabi ya ce ma khallafa ahadun inda ahlihi afdala min rak'atayn yarka'uhuma indahum wato babu wani wanda zai barwa wato babu abinda wani zai barwa iyalansa lokacin da zai zo tafiya kamar raka'o'i biyu da zai yi a wajensu hina yuridu safarin yayin da ya zo tafiya wani hadisi ya ce tsabarani ya ruwaito shi faɗar itilaƙin tsabarani ce tsabarani ya ruwaito hadisi farkon abin da zai zo a tunanin makaranci ko ɗalibin ilimi shi ne yana cikin al-ma'ujamul kabir da zarar aka ce tsabarani aka yi shiru ko da a cikin wasu littafan ne al-ma'ajim sauran ma'ajim ɗin inda aka yi shiru to abin da zai fara zuwa shi ne al-ma'ujamul kabir idan ba shi ba ne to ya kamata a nassanta ce rawahu tsabarani في المعجم الصغير ko في المعجم الأوسط to amma shi wannan hadisi gaba ɗaya baya cikin waɗannan al-ma'ajimus salasa ba kuma ya cikin littafin sa addu'a hadisin yana cikin littafin sa al-manasik manasikul hajji yana da wani littafi manasikul hajj wanda dai ba bai zo hannu ba amma ibnu rajab al-hanbali yayi ishara zuwa ga cewa wani hadisi a cikinsa ne ba a cikin a cikin sauran littattafansa da aka da suka shahara ba sauraka irin wannan kamata ya zama an ambaci sunan littafin rawahu tabarani rawa tabarani fi kitabil manasik haka ya dace a ce a cikin littafin manasik ya rawaito shi banda shi akwai waɗanda suka rawaito wannan hadisin wanda su suka fi tabarani tsabaka wato ajinsu yana sama da nashi su ya kamata ma da aka ambata kamar ibnu abi shayba ya fitar da hadisin a cikin al-musannaf ibnu abi shayba ya fitar da wannan hadisin a cikin littafin sa al-musannaf haka shi ya kamata ma ambata ba tabarani ba musamman ma a littafin da ba shine littafin da yafi shahara a hannun ɗaliban ilimi na na shi tabaranin ba wasu da dama sun fitar da hadisin amma dai waɗannan su ne mafi shahara khatibul bagdadi ya fitar da shi a mawdhi'u awhamil jam'i wat tafriq ya fitar da hadisin ibn asakir a tarihu dimashq hadisin an rawaito shi ne daga al-mut'im ibn al-miqdad ibn al-miqdam al-mut'im ibn al-miqdam عن النبي صلى الله عليه وسلم المطعم ابن المقدام wanda shi ya ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗaya ne daga cikin tabi'ai ɗaya ne daga cikin tabi'ai ba sahabi na annabi ne sallallahu alaihi wa sallam ba saboda kaga hadisi mursal ne hadisi ne mursal bal ma wasu suna cewa wani hadisi shi al-mut'im yana daga cikin atba'ut tabi'in dabakarsa tana cikin atba'ut tabi'in kamar yadda ibnu hajar ya hikaito daga ibnu rajab a cikin littafin al-isaba cewa shi wannan al-mut'im ba tabi'i bane min atba'it tabi'in to kaga haka ne hadisi ne mu'dal ba ma mursal ba hadisi ne mu'dal hadisi mu'dal hadisi ne mai rauni sosai raunin sa yana da tsanani saboda gibin da aka samu ya wuce ma a kaddara shi da mutum daya inda sahabi ne kamar yadda wani ma wani cikin shurrah yake cewa al-mut'im ibn al-miqdam min kibaris tabi'in har ma ya kai shi cikin manyan tare da cewa ba ma ya cikin tabi'ai din yana cikin atba'ut tabi'in saboda hadisi ne mu'dal kamar yadda ibn rajab al-hanbali yake faɗa kamar yadda al-hafiz ibn hajar yake kaito a cikin littafin isaba abinda hadisin ya kunsa shine yana daga cikin ladubban tafiya yayin da mutum zai yi tafiya ya yi raka'a guda biyu musamman a gidansa a gidansa ya yi raka'a biyu hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan bai tabbata ba amma a cikin musannaf na ibnu abi shayba ya ruwaito daga ali ibnu abi talib cewa yana yin wannan duk da cewa shi ma isnadinsa akwai rauni domin ya rawaito shi ne ta hanyar al-haris al-a'war haris ibn abdullah al-a'war to amma kuma ya fitar da sanadi kyakkyawa daga abdullah dan umar da sanadi sahihi ingantacce daga abdullah dan umar yake cewa idza arada an yakhruja dakhala al-masjid fa salla duk sanda ibnu umar ya zo zan yi tafiya yakan shiga masallaci ya yi sallah ya sallaci na ya yi sallar nafila da cewa ba a nassanta raka'a nawa yake yi ba amma mafi karancin nafila dama ita ce raka'a biyu in ba wutiri ba wutiri ita ce ake yin ta raka'a daya amma babu wutiri da rana wutiri sallar dare ce ba ta rana ba ce saboda ka kaga ba za a kawo raka'a ɗaya ba sai dai raka'a biyu abin da ya karu to ya tabbata abdullahi dan umar yana yi abdullahi dan umar a cikin sahabbai yana daga cikin waɗanda suke da naci ko kuma bin kwakwafi wajen bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sauraka wannan zai zai bawa aikin nashi ƙarfi kwarai da gaske sannan ibnu abi shayba har ila ya ruwaito daga abu ishaq as-sabi'i yake cewa ya ga alharis ibn abi rabi'a da shi ma tabi'i ne babba yana cewa hina arada an yakhruja ila ba ba khamra wani gari ne ba khamra cikin yaman lokacin da yazo zai fita zuwa wannan garin sai ya ganshi fil hujrati salla fil hujrati duhan rak'atayn yayi raka'a biyu da sassafe sannan mutanen da suke tare da shi su ma suka yi sallar ce wa salla ma'ahu nafarun minhum al-aswad ibn yazid al-aswad ibn yazid an sani shi ma yana cikin manyan tabi'ai yana cikin manyan tabi'ai wanda sayyidina umar yakan yakan fita da shi lokaci a istisqa salatul istisqa hadisin kunna natawassalu bi nabiyina fayasqina نتوصل إليك بعم نبينا فاسقنا to muawiya afwan nake so in ce ba umar ba muawiya ibn abi sufyan ya kasance yana fita shi ma tare da yazid ibn al-aswad idan ana rashin ruwa ya roke shi yayi musu addu'a dan a samu ruwa yana daga cikin waliyan Allah to shi ma yana daga cikin masu yin wannan sallah tare da shi wannan al-harith ibn abi rabi'a ala'ayi hal wato yana daga cikin abin da aka samu na aikin magabata cewa sukan yi raka'a biyu to wani hadisi yana cewa babu abinda mutum zai bar wa iyalansa da ya kai wannan ila a ciki akwai tawassuli ga Allah subhanahu wataala ya tsare masa iyalansa da abinda zai bari a bayansa sannan kuma ya sauƙaƙa masa tafiyarsa ya kuma ba ci dacewa a cikinta وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أراد سفرا فليقل اللهم فليقل لمن يخلف فليقل لمن يخلف أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا تضيع ودائعه ya ce a cikin musnadin imamu ahmad daga abu huraira allah ya kara masa yarda daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada safaran wanda ya yi nufin tafiya falyaqul liman yukhallif to ya gaya ma wanda zai bari zai bari a gida wanda ya rako shi ko kuma zai yi sallama da shi ya tafi ya bashi ya ce masa astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu na ba wa allah ajiyar ku wanda kayan ajiya a wajensa ba sa bacewa ba sa tozarta wannan hadisi da wannan lafazin imamu ahmad bai fitar da shi ba imamu ahmad ya fitar da hadisin hadisin abu huraira ta hanyar musa ibn wardan amma da wannan lafazi wanda ya rawaito shi da wannan lafazin shine at-tabarani a cikin kitabud du'a ya rawaito shi da wannan lafazin za ka ga cewa lafazi ne na umarni man arada safaran falyakul liman yukhallif wanda ya so tafiya to ya fada ma wanda zai bari wato dan zai bari a gida ko a gari kaga ya zo da sigar umarni falyakul to abinda ya tabbata cikin musnad imam ahmad ko abinda ya zo a cikin musnad ahmad babu lafazin umarni lafazin aiki ne cewa annabi yana haka kuma abu huraira ma yana haka amma ba wai umarni ba ne wanda ya zo da lafazin umarni shine wannan ruwayar da take cikin tabarani ruwayar wani marwaici da ake kira da shitin ibn sa'ad wanda malama hadisi sun raunana shi kuma shi kadai ne ya kawo hadisin da lafazin umarni har kullum ita shari'a akwai ka'idodinta domin lafazin umarni ya fi karfi akan lafazin aiki aka ce yana yi ba daidai yake da a ce ya ce kai ma ka yi in yayi umarni to umarnin nan wasu ma suna iya dagewa su ce wajibi ne suna iya dagewa su ce wajibi ne wanda bai ba ya saba wa Allah an fahimci bambanci in aka ce annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin kaza to sau tari za a ce wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana da lada wanda bai ba shi da laifi amma in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai tafiya ya ce kaza kaza kaza kaza kaga umarni ya bashi to idan umarni ne wasu malamai za a iya samun sun ja daga sun ce wannan umarnin wajibi abi amma mutum ya saba to a hirdin safar ya hazari allazina yukhalifuna an amrihi tusibahu fitna aw yusibahum azabun alim haka shi yasa idan hadisi ya zo da lafazin amri sai sai kuma bai inganta ba to malamai sukan yi tambi sai wannan fa lafazin umarni ya zo da shi bai inganta ba kamar hadisin safa da marwa ya ce abda'u bima bada Allahu bihi zai yi safa da marwa ya ce abda'u ya zo a wani lafazin ibda'u bima bada Allahu bihi to kaga lafazin ibda'u ya saba lafazin abda'u abda'u ina farawa ibda'u ku fara umarni ne to wannan hadisin da ya kawo shi a musnad Imam Ahmad bai zo da wannan lafazin na umarni ba ya zo da lafazi ne na aiki kuma ruwayar Musa ibn Wardan ce wannan kuma ruwayar Rashid ibn Sa'ad ce a cikin littafin At-Tabarani Kitabud Du'a kuma salsalar ta mai rauni ce ruwayar Imam Ahmad da Nasa'i a cikin Al-Kubra da Ibn Majah a cikin As-Sunan da wasu ta zo daga Musa ibn Wardan yake cewa na zo ga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu zan yi masa ban kwana sai ya ce da ni ala u'allimuka ya ibn akhi shay'an 'allamanihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aquluhu 'inda alwada bana sanar da kai ya kai dan uwana wani abu da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da ni in rika fada lokacin da na ziban kwana lokacin da na zo ban kwana ba qultu bala sai na ce masa eh ina so a gaya mu qala sai annabi ce qul ka ce astaudi'uka Allah alladhi la tadi'u la tadi'u wada'ihu ka ce astaudi'uka Allah ina bada ajiyar ka ga Allah wanda kayan ajiya a wajensa ba su bata ba su lalacewa wannan sanadin sa hasan ne kamar yadda ibn hajar al-asqalani a cikin nata'ijul afkar ya ambata wato wani hadisi yana nuna ladabin ko kuma abinda wanda zai yi tafiya zai fada ma wanda zai bari ko ya rako shi za su rabu to daga cikin sunnar da ake bukatar yayi a wannan lokacin ya faɗi wannan addu'ar ce astaudi'ukumullah ko astaudi'ukallah astaudi'ukallah ina ba da kai ajiya ga wanda ga Allah wanda kayan ajiya ba sa lalacewa a gurinsa babu abin da za a ba wa Allah subhanahu wata'ala ajiyar sai ya lalace wato kamar yayin da zai bar wannan dan uwa nashi kamar ya ce na barka a hannun Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye min kai ya kular min da kai musamman ma idan ya kasance watakila shi wannan yana daga cikin waɗanda suke yi masa wani abu to wannan kuma a nan yana nuna cewa ya fawwala al'amarinsa ga Allah ya bai ya mika al'amarinsa ga ubangiji don haka shi kuma ubangiji duk abin da aka mika masa to baya lalacewa shi yazo shi yasa ya kawo ruwayar da take cikin musnad a gaba yace an umara عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه daga Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah idan aka bashi ajiyar abu sai ya kula da shi sai ya kiyaye shi haka yake a cikin nusakh na na na littafin al-Wabil al-Wabil sani akwai wanda naku ya gyara an Umar haka da yake ko eh sun gyara kenan wanda su suka yi masa gyara amma ba haka yake ba asali alkalimu tayyib wanda anan ya dauko abin nan a a afwan alkalimu tayyib an kawo shi daidai da alkalimu tayyib da al-azkar wanda al-azkar na nawawi abdullahi ibn umar amma duk nusakh khatiyya na littafin ibn al-qayyim an samu wannan tasrifin an umar amma an ibn umar yau shi bai bai masa kutse ba a waɗancan da suka gyara su suka ga ba shi ibn qayyim ne ya rubuta ka ba an samu kuskure a cikin abin a gefe zaka gyara ce was sahihu an ibn umar hadisin abdullahi dan umar ne yana cewa Allah subhanahu wata'ala a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka bawa Allah ajiyar abu to wannan abun Allah zai kiyaye shi lafazin Imam Ahmad lafazin Imam Ahmad yadda yake yana cewa akhbarana rasulullah akhbarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna luqman al-hakim kana yaqulu inna allaha idha studi'a shay'an hafizahu haka yake a cikin musnad imam ahmad cewa luqman mai hikima luqmanul hakim luqmanu mai hikima yana cewa idan aka bawa Allah hajiyar abu to zai tsare shi wannan kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka haka duk wanda Allah subhanahu wataala ya sa shi ƙarƙashin kulawarsa to zai samu kariya wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahim shine mafificin mai kiyayewa mai bada tsaro kuma shine yafi kowa rahama wa kana salim wa qala salim kana ibn umar yaqulu lirajul idha arada safaran abdullahi dan umar ya kasance yana cewa yana cewa mutum idza arada safaran idan ya so zai yi tafiya udnu minni uwaddi'uka matso kusa in yi maka ban kwana kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ban kwana فيقول يتي أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك سيتي إنا باوى ألا أجير الدينك لأمانرك لكرشن كرشن أي أي أيكنك أوتر واير وآخر عملك لكرشن أيكنك وانا حديثي إمام الترمذي يا فتدشي da imamu ahmad da nasa'i a cikin sunan kubra kuma tirmidhi yana cewa hadithun hasanun sahih min hadha alwajh sauran hadisi ne wanda yake tabbatacce ingantacce za mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi wa matafiyi ban kwana kuma ya sunanta wa sahabbansa idan matafiyi zai yi tafiya a faɗa masa wannan ce astaudi'u Allah dinaka wancan na farko da muka karanta na wanda zai yi tafiyar ne abinda shi matafiyin zai faɗa ma wanda ya bari gida wannan kuma da muke karantawa na wanda na gida ɗin zai faɗa wa matafiyin an fahimta waccan na farko sunnar da shi matafiyin zai ga addu'ar da shi matafiyin zai yi wa wanda zai bari a gida wannan kuma wanda ya bari a gida ne zai gaya ma wanda zai yi tafiyar ta astaudi'ullaha dinaka na ba wa Allah ajiyar addininka wa amanataka da amanarka an fara da addini saboda shi fi komai muhimmanci ga mutum kuma a halin tafiya lokaci ne halin tafiya hali ne da yake tare da wahalhalu da gajiya don haka abu ne mai sauki a samu gazawa cikin sha'anin addini shi yasa shari'a ta zo da sauƙaƙe sauƙaƙe ga matafiyi aka rage masa abubuwa da yawa yana cikin tafiya aka rage masa adadin raka'o'in salloli wanda suke da raka'a hudu aka ce yayi su biyu aka ba shi damar ya hada salloli hada sallah azhar da la'asar hada sallah magriba da isha a lokacin ɗaya daga cikin su aka bashi wannan saukin wajen shafar kuffi aka ce yana da damar yayi awa 74 yana shafa sabanin mazaunin gida awa 24 wato aka dai ta samun masa sauƙaƙe sauƙaƙe saboda yanayin tafiya yanayi ne na wahala da gajiya zaka wani abin in aka ce sai ya yi shi kamar yadda yake yin shi a halin zaman gida to sai ya zan da wahalar tashi ta yi masa yawa to a wanda ma ɗin aka ce ya yi ɗin in ba mai ragewa ba ne sai kaga wasu abubuwan ana samun matsala a cikinsu da haka mai matafi yana buƙatar a yi masa a roƙon Allah ya tsare masa addininsa a tafiyarsa ya je ya dawo lafiya addininsa bai samu matsala ba to kuma wannan shine babban abin da ya fi komai tsada a gurinsa in yana da hankali addinin sai fi komai tsada a gurinsa in bai da hankali kam wannan ba in yana da hankali addinin sa ne to shi yasa sai da aka fara da shi da an nuna masa muhimmancin sa astaudi'u Allah dinaka na bawa Allah ajiyar addininka ma'ana ya kula min da addininka duk inda ka shiga ka sauka ka tashi ka fita ka je ka dawo lafiya addininka bai samu matsala ba yawancin lokutan irin waɗannan abubuwan ake zato amma yanzu tafiye-tafiyen abubuwan sun ƙara lalacewa su wancan lokutan ana maganar wato yan gajiya ce da wani abu ka je gaji ka tashi ka yi sallah yadda ya kamata ko ka yi ta ba yadda ya dace ba kowa ne da sauransu amma yanzu ba waɗannan wasu manya-manyan aza'imul umur ake ake magana ga waɗanda za su ke tafiya wani baya tashi shakiyancinsa sai ya bar gari sai ya shiga tafiya can ne zai ta abin da ya ga dama to su su ba ma wannan suka hararo ba ma to ma kaga wannan shi yafi kamata yanzu a hararo lokacin da mutum zai tafiya kai masa addu'a Allah ce ya sa ya je ya dawo lafiya musamman ma wanda suke zuwa turai wanda suke shiga kasashen turai ai abubuwan da za su je wani in ya je sai kaga ya dawo wani iri ko ya kun rabu da shi lafiya lafiya sai ya dawo yana yana kwashinin din sallah anya akwai dan bata lokaci gaji ya ɗauko su afkar banda akhlaq da za su iya lalacewa saboda haka irin wani addu'a ga irin su tana da muhimmanci kware da gaske saboda Allah dinaka wa amanatak da amanarka amanarka nan ya kunshi amanarsa tsakaninsa da Allah da amanarsa tsakaninsa da mutane da amanarsa da take wajen mutane da amanar da mutane suka bashi nan a kalmar amana take duk ta kunshi wannan saboda ka amanar da take tsakaninka da Allah na takalif abubuwan da ya tsora maka ya ce kaza wajibi ka yi kaza haramun ka aikata wajibi ka bari to yana cikin amana inna aradna al-amanata ala samawati wal ard to al-amanata ala sama shine amanatu takalif sadaka ta shiga cikin wa amanatak abinda Allah ya dora maka na kai ko ka bari ya shiga cikin nan na bawa Allah ajiyar wannan haka nan amanarka da kabari ta iyalanka da dukiyarka da sana'arka da gurin sana'arka su ma wannan amana ce a gurin wasu na bawa Allah ajiyar waɗannan ya tsare maka su kamar wato fiye da kananan a hakanan amanar wasu da take wajenka da suka danka a hannunka ita ma Allah ya tsare maka ita na bawa Allah ajiyar wannan amana sauraka dukkan wani abin da za a kira shi amana sawa'un tsakanin bawa da ubangijinsa ko tsakanin bawa da wani dan uwansa ko kuma tsakanin bawa da iyalansa duk ya shiga karkashin kalmar amana wa khawatim amalik khawatim amalik shine khatimatul insan abinda mutum zai cika da shi domin dukkan wani abu da mutum zai yi ya samu kyakkyawar cikawa ita ce sama da komai ƙarshensa ya kyau domin inda zai yi ba daidai ba a rayuwarsa amma ƙarshensa ya kyau to wannan tashi ta yi kyau in kuma da zai fi kowa kyautatawa ƙarshensa ya ƙi kyau wannan tashi ta ɓaci saboda ƙarshen wato kyakkyawan ƙarshe shi ake bukata ba farko ba farko yana iya yin tuntube ya tashi ya miƙe kamar bai yi ba amma in aka zo ƙarshe to shi kenan an zo ƙarshe to shi yasa a nan a nan shi ma yake roƙa masa wato yake roƙa masa kyakkyawan ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin abdullahi ibn mas'ud إن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل الجنة حتى يكون بينه وب... لا يكون بينه وبينه وبينها إلا زراع فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بأمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا زراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها النبي يقول لا ينكزي إيا أيكي إلنا أن الجنة أكان سد الجنة بيفي واتو زراعي ديبا bai fi zara'i ɗaya ba kamu ɗaya ba sai ya zo ya aiki irin na 'yan wuta sai kuma ya faɗa wutar ɗayan ku zai aiki irin na 'yan wuta har da zan tsakaninsa da ita bai fi zara'i ɗaya ba sai kuma ya zo ya aikin aljanna sai ya shiga aljanna saboda ka al'ibaratu bil khawati to shi yasa anan ya masa addu'ar wa khawati amalik a wata ruwayar wa wa akhira amalik da aikinka na ƙarshe Allah kai mana kyakkyawar cikawa za mu tsaya a nan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh